بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jami'in wannan babi ne matattare a game da hukunce-hukunce da yawa da wasu lamurra da suka shafi alwala. Wai na ce ya hannu hadisi ya karɓo daga Imam Malik, ya karɓo daga Shami ibn Urwa ta bin Zubairi, ya karɓo daga mahaifinsa shi ne Urwa ta bin Zubairi, ɗaya daga cikin kuka a Usabatu na Madina. Cewa manzo sallallahu alaihi wasallama wato hadisin ya zo mursali saboda ba a faɗi na sama da tabi'in ba to amma ya zo mutasili ta wasu wayoyi akwai cewa shi urwatu ya karɓa ne daga abi huraira shi wato urwatu ya karɓa ne wajen abu huraira to an tambaye shi kuma akwai waya wadda ta wannan ma karfi cewa shi ruwatu ya karba ne daga wajen amma ta tsa wato daga wajen kala ta sa Aisha to sirila an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam an istidalaki daga sarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ta yanku zai rasa hoge uku da zai amfani da su ai sarki ba sai lalle da ruwa ba ko da hoge aka yi ya wadatar shi yasa idan ɗayan ku ya samu hoge uku ya yi sarki da su ya ya wadatar da shi. Da an karɓo ba wani lafiyar hadisi ya karɓo daga Imam Malik ya karɓo daga Ala ibn Abdurrahman ya karɓo daga mahaifinsa Abdurrahman ya karɓo daga Abi Huraira wato irin wannan hadisan su ne ake cewa suna martaba ta biyu daga martabobin inganci. سهيل والألاء كل عن أبي أدوان عن أبي هريرة النبي عند شو أبناء الرسول يتفدى عن إسلام الراوي وإن ننجر وإن إسنادا سنا متي نبيني لإنجنش بس كي مثلا سخي كمار أبو الزناد عن العالة عن أبي هريرة تو ya taba daga abi huraira cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fita zuwa makabarta yace assalamu alaikum dara qawmin mu'minina aminci gaisuwa ta tabbata gare ku ya ku gidajen mutane wanda suke mummune wato dara din tare zamo nida'i ne tare zamo akhtisasi ne kuma na yiwa ta fuskar nahau ma a yi masa jarra a ce dari kaunin dari kaunin muminina ya zama badali ne daga kum din nan kenan wai na insha Allah su kula da ku hakika mu masu rutuwa ne da ku in Allah ya so ba za na ce na yi burin a ce na ga yan uwanmu sahabban da suke wajen suka ce ya rasulun lahi ake mu ba yan uwanka ba ne a maza na ce a a ai ku sahabbai na ne ku matsayin ku a waje na sahabbai na ne waɗanda suke yan uwanmu su ne waɗanda ba riga sun zo ba ba su riga sun zo ba har yau sai nan gaba ne za su ni ne ne kucewa gaba gare su wajen tarki zan je in saurare su a wajen tarki na suka ce ya rasulallahi min ummatika daya kake iya gane waɗanda za su zo daga baya daga al'ummarka da ya kake gane su sai maza Allah ya ce muhajjalatu ba ni labari da a ce wani mutum yana da dawakai wanda suke farare a beban yi wa tsofani a cikin wato dawakai bakake wanda suke wuluk baki wuluk ba zai iya gane nasa dawakan ba inda shi nasa ga alamar su a fili suka ce a kwarai kuwa zai iya gane nasa zai iya gane nasa kwarai kuwa ya rasu sai manzo Allah ya ce so a yan uwan nan nawa za su zo ranar alkiyama suna farare a beban yi wa tsofa ne daga gurbin alwala da wannan zan gane su ni ne zan rigaye su zuwa wajen tafsina za ni in jiran su a wajen tafsina wallahi ana zadan nan wallahi za a kore wasu mazaje daga tafki nan wanda eh wato aka rubuta haka da karin alifa eh eh amma ba ba a fadarsa saboda lani ne da rantsuwa ana zadan nan rijalu wallahi za a kore wasu mutane a wato daga tafki nan akwai wa da yake ta zo da cewa ladin ya zamo na hayi ne kenan kamar an ce kada wani a cikin ku ya yarda ya zamo ya aikata abin da zai sabauta a ce an kore shi daga wajen tafsira kada wani ya aikata abin da zai sa a kore shi daga wajen tafsira kamar yadda ake kore raƙumi batacce yadda bataccen raƙumi in ya zo sai a kore shi don kai ya ci abincin da ma na sama za a ringa kiransu na am ku zo ku taho ku taho na'am ku taho mana ku taho mana na'am ku taho mana ku taho mana sai a ce da ni hakika su sun musanya alkawarin da ka bar su a kai bayan tafiyarka bayan tawowarka daga garin su sun musanya sai in ce yau su kare nesa su kare nesa su kare nesa sai ya sa kenan kada mutum ya zauna yana tuke shi yana cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alhali alkawarin da manzon Allah ya ban masa bai ruko da shi ba lalle mutum ya tsaya sai inda ta ga yayi ruko da alkawarin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce babban alkawarin da ya ban mana matukar mun yi ruko da sunnarsa to muna tare da shi muna rike da alkawarinsa amma in muka saki sunna to mun musanya duk abin da zamu riko da shi ba sunna ba musanyawa ne shi yasa lalle mu tsore bisa sunna mu kiyaye bisa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wato wannan hadisi da imam malik ya kawo a nan sashen almajiransa ya ce ya ji shi yana cewa kai ina ma bai kawo shi ba saboda kamar yana magana akan waɗansu shi kuma baya son duk wata magana da za a yi a kan musulmi a ji daga bakinsa ya fi son ne a kyale duk wanda yake dangantaka da musulunci ya koma ga Allah Allah ya masa misali amma cewa kada a ce ya kusa musamman abin da ya shafi waɗansu daga sahabbai ko tabi'ai a ce ya kusa cikin lamarinsu ko abin da ya faru daga gare su to baya son haka ya sa na hadisin kuwa kamar ta fuskar ruwaye yana nuni ga wasu irin wasu abubuwa da suka faru musamman zamanin tabi'ai kamar irin su fatul shawarci da makamantar yawa ba da kace ya so ma ina ma a ce ya dauke wannan hadisin daga muwarsa saboda kada a ce ya taba wani to Ubaidu na ta hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Shabi ibn Urwata ya karbo daga mahaifinsa Umar ibn Zubair ya karbo daga Umranu baranzan Sayyidina Usman dan Affan to anna Usman ibn Affan cewa Usman ibn Affan jalasa ala al-masa'id ya zauna a bisa wato tudde wato kamar dandamali a sai ko dakali ko dakali a irin dakalin da aka yi daura da gida to ya zauna a kan irin wannan dakalin fa ja al mu'azzin sai mai kiran sallah ya zo ya sanar da shi cewa za a yi kiran sallar la'asar sai sai da na usman ya ce a kawo ruwa ya alwala da ruwan nan sannan kuma sai da na usman ya ce na nan zai muku da Allah zan faɗa muku wani hadisi. Ke da cewa hadisin nan yana nan a cikin Ƙur'ani? Da ban faɗa muku shi ba. Sannan ya ce, Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, Ba wani mutum da zai alwala, ya tsaya ya kyautata alwalarsa, sannan ya sallah sallah sai ko an gafarta masa duk abin da ya aikata na daga laifuffuka tun daga wannan sallar har sallar da take gaba har sai ya sallaci ta gaba ya haya yake imam malik ya ce ina zaton sayyidina usman yana nufin wannan aya ita ce akin salata tara sayin nahari wa zurfan min al-layli ila hasanatin sunna sayyi'at zalika zikra lil zakirin da sai da sallah ya biyu na safe na rana ya biyu na rana a ka sai da sallah kuma yanki da dare domin kyakkyawan aiki shi ke tafi da mummunan aiki in mutum ya mummunan aiki ya aikata kuma kyakkyawa to kyakkyawan sai ya shafe mummunan aiki wa asbi sayyi'ata bil hasanati tambuha zalika wannan bayani da ake zikira gargadi ne tunatarwa ne da zakirina ga waɗanda suke masu karɓuwa masu karɓar gargadin wanda in an tunatar da su za su tunatu su ake faɗa wani sai da na usman ya ce wato ga yadda imam malik ya gano yake daga wannan ayar ya fahimto haka daga wannan ayar ya far- ya fahimto haka sai ya sa kenan wanda yake ya kai matsayin mustahidi zai ya gano abubuwa da yawa daga aya wanda ta kai da baka kai matsayinsa ba sai ka ce ai gaba daya aya ma ba ta yi magana akan haka ba eh ba sai ka ce gaba daya aya ba ta yi magana akan haka ba dan yanzu wannan aya ta yi magana alwala a zahiri ai ba ta magana alwala ba ta yi maganar sallah to amma kuma a hakika ta yi magana alwala saboda ne tunda sallah ba ta yiwa ai sai da alwala sallah ba ta yiwa sai da alwala ita ko ta yi magana akan sallah sai kamar ta yi magana akan alwala kenan Eh, kuma ta faɗa cewa ina hasanati yusmina sayyi'ati abin da kuma hadisin kenan ya kunsa ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها wasu malaman suka ce wato ayar da yake nufi ita ce ayar innal ladina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda to wasu malaman suka ce ai wannan ayar yake nufi amma shi imam malik yace a'a yana ganin dai wannan ayar ta karshen suratul hud ita yake nufi a kiran salata tarafayn nahari to Zubaidullah Shahru Hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Zaid ibn Aslama, ya karbo daga Qaim ya tsari, ya karbo daga Allah Sunadi. Allah Sunadi din nan da tabi'i ne, yana cikin manyan tabi'a. Akwai wani a cikin sahabbai mai suna Abdullahi Sunadi wanda shi sahabi ne. amma shi wannan wato ba ba ba shi ne wani sahabin ba sai yasa hadisin mursali ne kenan anna rasulullahi cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan bawa mummuni ya yi wa alwala ya kurkura baki baki ɗayan zunuban da ya aikata da bakinsa sai su so daga bakin nasa yayin da ya kurkura bakin idan ya fashe hancinsa baki ɗayan wato zunuban da ya aikata da hancinsa sai su fito daga hancin idan ya wanke fuskarsa sai zunubai gaba ɗaya kurakuran da ya aikata da fuskarsa kamar kallon da ya wato wanda yake ba daidai ba a shari'a su zuwa na zunuban sai su zo daga fuskar tasa su fita daga fuskar tasa yayi har ta fito daga kalkashin wato rufin idanunsa idan ya wanke hannayensa zunubai gaba ɗaya sai fito daga hannayensa har ta fito daga karkashin farcen hannayensa idan ya shafi kansa zunubai sai fito daga kansa har da fito daga kunnuwansa idan ya wanke kafafunsa zunubai sai fito gaba ɗaya daga kafafunsa har ta fito daga ƙarƙashin farcen kafafunsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan tafiyarsa zuwa masallaci ta zamo da sallar da zai a masallacin duk daɗi ne gare shi tun kafin ya fara tafiya masallacin an gama kankare masa zunubai shi yasa duk abin da zai samu wajen wannan tafiya da kuma abin da zai samu wajen sallar wannan ƙari a jiya ce Ubaidullah Shamin Hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Sahih ibn Abi Salih, ya karbo daga mahaifinsa Abu Salih Zammanu ko Abu Salih Zayyad, da ne masa lakabi da haka. da ya taho daga abi huraira sai ma dai wannan isnadin kamar wancan ne ya launa abdurrahmani an abihi an abi huraira duk suna matsayi na biyu da na inganci suhail wani ala'u kullum an abi adwan an abi huraira kan nabi to a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ce idan bawa musulmi ya alwala ko ko a'a bawa mummuni ya alwala ya wanke fuskarsa duk wani zunubai duk wani zunubi da ya duba zuwa gare ta da idanunsa sai ta fito daga fuskarsa tare da ruwan ko ko tare da karshen dugo na ruwa idan ya wanke hannayensa sai duk wani zunubi da hannayensa ta aikata ta fito tare da ruwa ko tare da ayyar kadarin mai karshen dugon ruwa idan ya wanke kafafunsa duk wani zunubi da kafafunsa ta taka zuwa gare ta sai ta fito tare da ruwan wanke kafafun ko tare da karshen dugo na ruwa har ya fito a ƙarshe lokacin da ya gama alwala ya zamo ya tsarkaka daga dukkan zunubai an wanke masa duk zunubansa wani jini iraki yake cewa malamai sun ce wannan zunuban da alwala ke kankarewa ƙananan zunubai ake nufi amma manyan zunubai to su ba abin da ke kankare su sai tuba sai tuba haka ma kuma wato duk wani hadisi da ya zo da yake nuna in ba wa ya aikata kaza to za a kankare masa zunubi suke ɗaukar cewa zunuban da ake kankarewa kananan zunuban saboda a wani hadisi an kawo magana da kai shine hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa juma'a har zuwa wata juma'a da kuma azumin ramadan har zuwa wani ramadan ɗin masu kankarewa ne ga duk wani laifi da aka aikata tsakanin su mashtuni bakil kabairu matukar an nisanci manyan zunubai sai ya sa wannan yana daga hamlul mutlaki alal muqayyadi daukan mutlaki bisa muqayyadi sai ya sa yadda mai jauhar fitauri da yake faɗa kenan wa istinadin lil kabair tughfaru بدائر وجلوه يكفر ورثنا للكبائر تكفر بدائر وجلوه يكفر وإلا كان حديث يا كبر الإمام مالك يا كبر إسحاق بن عبد الله بن علي الأتى يا كبر أنس بن مالك شوى أنس بن مالك يا شيخ يا كبر الله صلى الله عليه وسلم alhali sannan la'asar ta mazo wakatinta ya mazo mutane suka nemi ruwan da za su yi alwala da shi da su same shi ba aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam wani ruwa na alwala ɗan kaɗan a cikin ƙwarya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa a wannan ƙwaryar sannan ya umarci mutane suna yin alwala daga gare shi suka ta alwala kowa hayye alwala ya gama ruwan nan bai kare ba kana anasu anasu bin malik yace sai na ga ruwa yana kokkokowa daga karkashin yatsun manzo sallallahu alaihi wasallam mutane gaba ɗaya suka alwala har suka alwala gaba ɗayan su ba wanda ya rage bai alwala ba shi yasa wannan hadisi ya kunshi mu'ujiza a ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bashi mulla babba ta manzo sallallahu alaihi wa sallam abin da yasa aka kawo shi anan a babun hukunci dan a nuna cewa ruwan da yake ya bubbugo daga zuwan zo sallallahu alaihi wa sallam tabi'i wani malamai da yawa suka ce ai a jo ruwa mai tsarkakewa ba kamar wannan ruwa da wasu suka ce ai har ya fi tsarkaka fiye da makul kautar ruwan alkautara saboda ruwa alkautara an yi shi ne don girmamawa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba daga jikin annabi ya fito ba wannan ruwan kuwa daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito sai zama kenan ya fi kowane ruwa ma tsarkakewa to wato ibn Battah yake faɗa a sharhin Buhari yace wannan hadisin abu ne wanda aka yi shi a gaban jama'a jewa daga sahabbai amma kuma ba a ruwaito shi ba in ba ta hanyar anas ba me ya kawo haka saboda anas ya yi jinkirin wafati jewa sahabban da suka je wajen duk sun mutu sun bar anas wani ya riga anas wafati da shekara hamsin wani da shekara arba'in wanda shekara talatin ya sa shi wakatinsa matasa sun tashi masu kokarin neman ilimi masu neman kuduwar sanadi shi yasa ya zama aka karba daga gare shi gaba daya eh gaba daya to da ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik kuma shi ne ake cewa wato bubbugan ruwan nan daga ya su manzo sallallahu alaihi wasallama ai ya fi isa matuka a wajen mu'jiza shi yadda yadda annabi Musa aka umarce shi ya daga sandarsa ya bigi dutse ruwa ya bubbugu wai zaskar Musa ne ko da fa kulna rikki a sakal hajara fa fajarar ne kusna ta a shirata aina to wannan bubbugan ruwa daga yatsu saboda ya fi zamowa mujiza saboda guri da yawa akan ga ruwa yana bubbugowa daga jikin dutse amma ba a taɓa ganin ruwa ya bubbugo daga cikin yazo ba da ya fara na sai biyu suna hani yake faɗa na ba alma'u min asari idaha aina musa wa aina listisqa'u na ba asma'u min asari idaha ruwa ya bubbugo daga yazo manzo sallallahu alaihi wasallam aina musa wannan wane maganar annabi musa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aina listisqa'u ila abin da dan ya samu ruwan da mutanensa za su sha wane wannan wane wannan to wa haddathani an malik ubaydullah ce ya hannun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga mu'ayyid abdullahi madani shine mu'ayyid al-mujni wato shi mahaifin nasu abdullahi shine yakan sa turaren wuta a masallaci shi yasa shi abdullahi shine ake wa nakari da mujmiru wato me sa turare a masallaci duk sanda sai na umar ya zauna zai hudu ba ya shigo sai ya fito da ɗan turare a cikin gaggarwar shi haka ya sa a masallaci wasu kuma suka ce a'a ai yana cikin ma masu yi wa ka'aba turare yana cikin masu yin turaren wuta a ka'aba shi abdullahi shi ya sa ake ce mishi abdullahi mujin cewa shi ya ji a bamu raira ya kudu yana cewa wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya fita yana mai nufi zuwa sallah to ana rubuta masa ladan wanda yake cikin sallah matuƙar da ya zama nufin sa ya je sallah shi duk taki da ya za a rubuta masa hasana ɗaya daga cikinsu za a rubuta masa hasana za a tashi zunubi kuma da ɗaya tashin nasa amma fa wanda yake da wannan matsayin shi ne wanda daga san da ya alwala ya zamo ya shiga tunani game da sallar ba wanda ya alwala ya tafi masallaci shi ne wannan hira shi ne wannan hira shi ne hirar bol shi ne hirar siyasa shi ne hirar kaza shi ne hirar wani abu daban ta ga wannan yana dai tafiyar sallar amma bai san gani yake tafiya ba yana tafiya sallah amma bai san matsayin abin da yake tafiya gare shi ba a ana nufin wanda daga yin alwalar tasa ya fara tarewa ya fara tare din sallah wal munaki wal musalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahaba lizalika bil wurud fa alayhi an yata'ahaba lizalika bil wurud wanda zai shiga wajen babba ai tunani yake ya zai samu wajen babban nan za a karfe shi ko za a dawo da shi baya ballantana Allah subhanahu wa ta'ala a duk sallah bawa yana shiga ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke san me yake ba shine sallar za ta fuskanto shi amma ya zamo shi ba ba abin da ya sha masa kai harkokinsa kawai yake zai je yi sallah tunda an ce dole a yi sallah amma bai san me ya fuskanta ba bai san abin da yake gabansa ba to shi ya sa idan ɗaya uku ya ji Allah ikamar sallah sai ya ce zai tafi a guje ya tafi a sannu don kowace musulmi ana neman sa ya zamo mai nutsuwa a kone na musulmi ana neman sa ya zamo mai nutsuwa ya fi kowa ma nutsuwa ba kamar yadda yanzu galibi muke ba da an ce za a yi abu musamman na jama'a sai kaga sai an yi turere ne ana faɗa a zo a hau jirgi ina ba za a hau a nutsuwa ba a zo a yi kaza ba za a yi a kaza ba ku zo ku karɓi kaza ba za a karɓa a nutsuwa ba sai ana turere ne a to ba haka ba ɗabi'a ce ta musulunci ba ɗabi'a ta musulunci tana neman musulmi a kowane hali ya zamo mai nutsuwa ne domin ya riga ya yi imani cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya kaddara ba abin da zai iya yi sai abin da Allah ya nufi cewa zai abin da sai Allah ya nufi zai ba ba zai iya ba sai ya sa gaggawarsa ba komai ba shi to hakika mafi girman kula da wanda yake ya kai ku nisan gida wanda taka masa zuwa masallaci ta fi yawa suka ce ah me yasa aka ce wanda ya fi nisa daga masallaci ya fi lada da wanda ake ganin shi ya fi ɗaukaka tun da shi makocin masallaci ne amma a ce na nesa da masallaci ya fi shi lada fara sai abu huraira ya ce saboda yawan takawarsa takawarsa zai tafi wanda na gidansa yake jab da masallaci wannan hadisi an kawo shi matsayin mawqufi amma kuma hukuncinsa hukuncin hadisi ne marfu'i hukuncin hadisi marfu'i domin abu ne wanda yake ba za ka yi a ce an faɗa ka ba gaɗi ba abu huraira in ba jin wannan magana ya ba daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama ba zai iya faɗarta ba ba zai iya faɗarta ba shi yasa ana ɗauka wato a matsayin marfu'i وما أتى ومثله من رأي لا يقال جزءا صاحب ما قبل عند جلال الدين السيوطي فلا أشير أشياء الحديث تو وإذا كان من حديث يا كرم الإمام مالك يا كرم الإمام السعيد cewa shi ya ji sa'idar nan musayyali ana tambayarsa daga alwala wato cewa sai an sa ruwa idan aka yi tsugunu sai an sa ruwa an yi tsarki sannan yake isa ko ko amfani da hoge ya wadatar. Duk sai idon Musayyid ya ce, Aye, a ce dole sai an sa ruwa a yi lalace ta mata. Mata ne ko ne za su sai sun kai inda suka kai sai sun yi felin kai a ciki. A kawai da yake namiji ko hoge ya sa ba ya wadatar da shi ba? Ba ko hoge ya sa ba ya wadatar da shi ba? wannan da ya hana cewa ita ba mace in ta amfani da hoge ya wadatar da ita ba a bawali ne aka ce mace hoge ba ba bai wadatar da ita ba wa bawulin ra'aji ruwa shi ya ayyana a bawalin mace amma don gani da shuguro in ta amfani da hoge ya wadatar da ita amma abinda sa'idun sayar da yake nufi shine cewa mata ne masu cewa komai su sai sun nuna wata bakinta ko gwaninta a cikin irin wannan abin da ya shafi tsafta to ya wadatan hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abu zinadi ya karbo daga arajo ya karbo daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ce idan kare ya sha a ƙwaryar ɗayan ku ya sa bakinsa a ƙwaryar ɗayan ku wani hadisin da mun a wata ruwa cewa aka yi za walaga idan ya sa harshensa a cikin ƙwaryar ɗayan ku ya wanke shi ya wanke ƙwaryar sau bakwai ya wanke ƙwaryar sau bakwai to an zamu akan cewa ana neman wanke ƙwaryar amma aka samu saɓani a wato a yawan wankewa malikawa da shafi'awa da hanabilawa suka ce wankewar sau bakwai ne saboda nassu wannan hadisi amma hanafiyawa suka ce a wankewar ma aka wanke uku ai ya wadatar saboda shi wanda ya gwaito hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi ce aka wanke sau uku yasa su suna ganin idan sahabin da ya gwaito hadisi ya ba da fatuwa da abin da yake sabanin abin da ya ruwaito na hadisin to za a ɗauka cewa wannan hadisin da ya ruwaito mansuhi ne ko ko a'a mahasusi ne yanda shuwaka da kodo yake faɗa a rifiyatul usuli ka kulkihi da ra'ayihi asabuna ta hatajju an sab'an yura zasulul jina in walagal kalbu bihi man shara'a kana izan fa da yaktilan mutaba'a والهنفي abu huraira ce rawi yufti bi salatu fasbuki wanda hada shi kada abu huraira ce rawi yufti bi salatu fasbuki jawabu na hujjatuna fil habari na ba sani rawi fa kun za ku buri suwa na biya suka ce tun da wanda ya mai ta hadisin ga hanyar hada muku ba malikawa da shafi'awa da annabilawa suka ce a ai hujjar mu a cikin hadisi ne ba masaba shi wanda ya waito hadisin ba to wannan kenan game da yawan wankewa sannan kuma aka samu sabani game da menene hukuncin wankewa mafi yawan malamai shafi'awa hanabilawa da malaman hadisi duk sun tafi akan cewa wankewar wajiba ce lalle ne a wanke kwarya in dai kare ya sa baki a ciki amma malikawa su an samu sabani tsakaninsu almajiran imam malik na bagadada a ko na iran yadda suka maito daga gare shi shine wankewar wajiba ne shi yasa za mu ga askari a littafin sa yana faɗa cewa wai wai su ka sun da su na wanke kwarya na wajen amma almajirai imamu malik na misira da na magani su yadda suka maito daga gare shi shine cewa wankewar mustahajiya ce an so yadda mai motar ya faɗa kenan abin da yasa a wannan wayar wato aka tafi a kan cewa an so ne imam malik yake nuna cewa ba an ce kare ya yi sarauta ba a ci kuma daga abin da ya kama ya tsaro na ma za a hilla lafu ma za a hilla lafu kullu hilla lafu mutayyibatu wa ma allamtu min al-jawari mukallafuna tu'allimu lahunna mimma allamakum Allah fa kulu mimma amsakana alaykum kun ci daga abin da suka kama ba sai sai kun wanke inda bakin karen ya taba ba ashe yawun kare ba na jasa ba ne shi ya sa kenan magana a wanke an so ne ba lalle ba ne a wannan ayar umumin da shi ya sa shi imam malik a ruwaya da tafi shuhura daga gare shi ya tafi kan cewa wankewar mustahajiya ce sai kuma magana cewa za a sa turbaya ko ba za a sa ba to su ba ba rikawa a ruwa da kafi karfi ta shura daga gare su ta fa kai cewa ba a sa ta baya saboda cewa kamar an samu wani kirkira a maganar sa ta baya tunda a wata an ce hula hunna ta kuma ta ce ukura hunna shi yasa kenan kamar an sami kirkira shi yasa suka ce to maganar sa ta baya ta yi rauni tunda duk inda aka sami kirkira a hadisi sai a ce hadisin ya samu rauni yanda iraki yake faɗa a alfiyarsa ta hadisi kal haqqi lis-sutrat janni al-kulfi wal irtirahu mujibul lirra'ati to Umar bin Lafiyamin hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa labari ya isa wa Imam Malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ce ku yi kokarin daidaita musu abin da aka kora ku akai ko yaushe bayan Allah ku yi ƙoƙarin daidaita musu abin da aka ɗora ku a kai, amma ba fa za ku iya iyakancewa ba, a ce komai sai kun daidaita a kai su wannan kamar ya fi ƙarfo ya fi ƙarfo ku sai dai ba wa iyaka ƙoƙarinsa, ya zo abin da ya zo da shi, ya zo da abin da ya sami dama. Abin da ya fi ƙarfinka kuma ai shi kenan na yi ƙarfula na sanin na wutsa duk ƙoƙarinka duk tsaya maka a wajen Ubangiji sai ka tarar wani ya riga sai ka tarar wani ya ce ka haka ce wata ran wani bawan Allah ya shekara arba'in a makka yana sauraron ya samu wakashi daya ka'aba ta wofinta daga masu dawashi a ce shi kadai ne ya dawa sai nan yana sauraro bayan an shekarun nan fa sai Allah ya nufa ya ga ka'aba ba kowa bai dawashi a wajen sai je zai fara tsawafin ba sai ga wani tabaka dangare ba ya zo shi ma zai fara tsawafin eh da ka ga wannan bawan Allah yau shekara ta ka zafi na ina sauraro ne shekara arba'in kuna sauraro a ce ni tunan sai Allah ya ba wannan dabbar ba shi sai magana ta ce yo ni tun ka a haifi kafin ka nake sauraron nake sauraron su samu haka amma ban samu ba sai yau sai za ka kokarin ka a wajen ka tsaya da wani ibada ko biyayya sai ya zama akwai wanda yake ya riga ya ce ka shi yasa ɗan sosu bawa ba zai iya iyakancewa ba sai dai bawa ya kokari ya zo da abin da yake da iko a kansa to ku tsaya ku yi aiki na kirki bawa ya kokari ya aiki na kirki a cikin duk ayyukan da za ku yi na ibada wanda yake ta kowace wanda yake ya kowace shi ne sallah duk aiki na ibada duk aiki na kirki to bayan sallah yake yi ya yasa a kula da sallah fiye da komai ba wanda zai kula da alwala sai wanda yake mummuni mummuni shi ne mai kiyayewa bisa alwala ya tsaya ya tabbatar ya yi alwalarsa daidai yadda aka umarce shi duk ibada da ake bukata sai da alwala za a yi ta to ya zama ko yana da alwalar ya yi ta kada ya yi wasa a wajen wannan to abin da ya zo game da shafar kai da kunnuwa wani lafiya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u jawar lafi'u umara ya kasance yana ɗiban ruwa da yatsunsa in shafar kunnuwa in zai shafi kunnuwansa sai ya sabunta ruwa wannan ne yasa a matsabar imam malik aka ce wata jidul mafi lahuma sunna alwala sabunta ruwa dan shafar kunnuwa wai lafiya ya ibn hadisi wani mai sarin dan ashir yace ya binciki dan ashir gaba daya duk matsalolin da ya tara bai ga wata matsala wadda take rarrauna a masaba ba in ba guda biyu ba ɗaya daga cikin matsalolin da suke rarrauna na a masaba a cikin nazumi ce idan ƙashin a burshidul mijini shi ne magana cewa sunonin alwala guda bakwai ne dan shi ya ce sunonin alwala guda bakwai ne to cewa sunonin alwala guda bakwai ne na da rauni a masaba zance mu utamadi wanda ya fi shuhura shi ne cewa sunonin alwala guda takwas ne ɗaya da biyu daga cikinsu shi ne sabunta ruwa da ya shafa kunnuwa da kuma shafa kunnuwa sunnoni ne guda biyu wanda suke daban-daban to ubaidu lafiya an hadisi ya karbi daga imam malik cewa labari ya isar masa cewa jazirar na abdullahi mutumin madina an tambaye shi daga hukuncin yin shafa bisa rawani sai jabiru ya ce a'a ka ce za ka yi shafa bisa rawa ne bai wadatar da kai ba ba makawa sai an shafi gashin kai da ruwa wannan ne ya sa malikawa suka ce ko da mace ce ta ce za ta shafa kan kallafin da ke kanta ko dan kwarin da ke kanta bai wadatar da ita ba dole sai shafar ta taɓa kan Ubaidullah shafin hadisi ya tabo daga Imam Malik ya tabo daga Shalim da Urwata cewa anna abahu cewa mahaifinsa shine Urwa ibn Zubair anna abahu cewa mahaifinsa Urwa ibn Zubair shine Urwa ibn Zubair ya tsince yana cire rawaninsa idan yana alwala so shafa kai sai ya cire rawanin ya shafi kansa da ruwa ashe shafa masa rawani bai wadatar ba Imam Malik ya kawo hadisi mawqufi ya je masa da hadisi matsatsuɗi wanda yake nuna je hujja akan wannan matsala hadisi na farko da jabir ibn abdullahi hadisi ne mawquf wa ma aratahu ila al-asab min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikin wannan ko da yake iya kasa huwa ibn zubair shi ko matsatsuɗi ne aw ma urifa inna ilman fuhu wa ma li tabi'in huwa al-matsatsuɗu to wa haddathani ubaydullah ta bin hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga nafi'u cewa shi ya tattaci ya yar abi ubaydi matar abdullahi umara tana cire mayafinta in za ta yi shafa a kanta ki tana shafar kanta da ruwa na ji a kan nan yana yaro bai balaga ba balle a ce da yayi ke kallon nan me yasa yake kallon da shi yasa aka kawo dalilin kada wani ya ce zai dauki wannan bisa cewa ya hujja ce cewa ya ya halatta ya kura wa matan mutane idan to in an tafi imam malik daga shafa bisa rawani ko shafa bisa mayaci na mata ko dan kwali na mata imam malik ya ce ba daidai ne ba namiji ya ce zai shafa bisa rawani ko mace ta ce za ta yi shafa bisa mayafinta wajibi ne su shafa bisa kawunansu wannan matsala ce da yake akwai sabani da kuma wanda su suke ganin shafa bisa rawanin ko dan fadin ya wadatar amma dai a matsalar imam malik ba makawa sai an yi shafa bisa kan inda cewa aka wamsa hu bi rubutu ba tana nuna ilsaji sai an damfara hannun da kan ba an tamfara hannun da wani abu daban da yake kan ba a'a ainihin kan albabu lil ilsafi wa ta'adiyati wa sabadiyati wa isti'anati to an tambayi imam malik daga daga mutumin da ya alwala ya mance ya shafa masa kai ya shafi kansa ba bai tuna ba sai da ruwan alwalar ya bushe a gabansa sai ma malike ce ina ganin cewa sai ya shafi kan nasa ya shafi kan nasa in ma ya zamo har ya yi sallah da wannan alwalar to ina ganin cewa ya sake sallah sai ya sake wannan sallah shi yasa wanda ya bar farilla daga farillan alwala bai tuna ba sai bayan har ya yi sallah da wannan alwalar to wajibi ne ya sake sallah bayan ya zo da wannan farilla a baya kuma an faɗa cewa wanda yake ya fa sunna daga sunnonin alwala ya zama ya yi sallah da wannan alwala to ba a cewa ya sake sallah sai dai ya aikata sunnar dan abin da za ta ruye da alwalar nan gaba to alhamdulillah to bismillahir rahmanir rahim wannan fasalin ne